وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan yammaci na asabar daren lahadi dare na hudu ga wata al-muharram jira annabi sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina alif dari dari hudu da arba'in da bakwai wacce ta daidai da ainihin wato ashirin da takwas ga watan shida shekarar dubu biyu da ashirin da biyar miladiya wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na darul qur'an da ke nan ganyen ola saminaka inda muke ci gaba da gabatar da karatu a cikin littafin nabiyyur rahma siratun wa durusun ibar wallafar profesa muhammad sani umar musa rijiyar lemu kano hafizahullahu ta'ala littafin da ke karantar da mu sira da tarihin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ingantacciya ba tare da ainihin wato datti na ƙarairai da ainihin wato shaci faɗi ba kamar yadda muka ji wannan shaidar sunmu na hudu ko wannan shaidar sunmu na hudu dan sunmu da ya gabata mun tattauna ne game da dangantakar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wanda ita ce da mafi daukakan dangantaka sannan mun ji wace ce wane ne mahaifinsa wace ce mahaifiyarsa mun ji ainihin wato yadda malam ya fitar mana da fikihu da hikimomi na zaben annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a tsakankanin bayi baki daya a yau za mu tashi inda malam yake cewa amul fili wa mauliduhu sallallahu alaihi wasallam wa rada'uhu fi bani sa'din shekarar giwaye da haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da shayar wanda aka yi masa a kabilar banu sa'ad an gani wannan babin zai mana magana game da ainihin wato waɗannan muhimman abubuwa a tarihi ya kamata jama'a mu sani cewa abin da ya shafi tarihi na annabi sallallahu alaihi wa sallama yana da abin da malamai ke kira suna ilmu musalahi tarih ilmu musalahi at-tarih ma'ana ilimin tace tarihi ba dukkanin abin da ka karanta a wani littafi bane ko ka ji wani yayi shaci fadi sai ka dauka cewa eh daga sai ne manzon Allah ya faɗa hatta tarihi imamu qabari da ya rubuta littafin tarihul islam da ainihin wato su imamu zahabi da su ibn asakir wani suka rubuta irin tarihu dimashq da sauran littafai na tarihi za ka tadda cewa malamai suna tantance irin abin da suke rawaitowa daga malamai dangane da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda me sanin tarihi ne zai iya tabbatar maka da saukan wasu ayoyi da wasu yaƙoƙi da abubuwan da ya faru a wajen waɗannan yaƙoƙin kuma da wannan ne za ka iya raddi da mai da martani ga suwa ne ‘yan ƙalaƙatu waɗannan mutane marasa kan gado waɗanda suke ruɗan mutane da ƙoƙarin ɓatar da su ga barin hanyar Allah don in baka san tarihi ba to babu yadda za a yi wasu nassosin alƙur'ani mai girma ka iya aje su a matakinsu da kuma inda suke Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu to malam yace mana shekarar giwaye akan shekarar giwaye ita ce shekarar da wannan sarki da zamu zo mu ji wannan sarki ne kasar Yaman ya taho domin ya rushe ɗakin Ka'aba da giwayensa an gane wannan sannan zamu ji yaushe ne aka haifi manzon Allah duk wannan tarkatarkar da ake yi da abubuwa iri-iri da ake kirkira dangane da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma addininsa jama'a babu yadda za a yi a maida addini kaman biki addinin musulunci ba addinin biki ba ne mabiya addinin shi'a su ne asalin waɗanda suka mai da addini addinin biki a ɗauko wannan a ce ranar kaza ne a ce ranar gajiyar hum ne a ce ranar ashura a ce ranar bakin ciki ne a ce kaza da kaza abubuwa irin waɗannan amma ba daidai ba ne yadda ake jama'a a mai da addini ya zama kamar biki yanzu ga wasu yanzu in kiro wani abu ya bikin sabon shekara wa ya san wannan bikin sabon shekara shi ma ka fara shi to ban kaura ce ko malamai na da za ka tada ba san da wannan ba kuma ko a yanzu ba ka ji wani malami yana magana game da halaccin yin wannan wasu kawai jahilai ne na gari kawai sai a biye musu a ɗebo yara da mata ɗuru a hau titi ana ta bige-bigen ganguna ana ta raye-raye ta ya za a yi musulunci ya zama kamar addinin kiristanci musulunci ba addinin kiristanci ba ne jama'a wanda kawai mutum duk lokacin da ya ga dama kawai ya kirkiri wani abu ya ce ai yana ganin kaza ma ya kamata ko ya dace kawai ya kama yi to da haka addinin musulunci yake tun farko wajen magabata da ba same shi haka ba ke sa malam in zaka koyi addini ka san wanda zaka koya a wurinsa idan zaka koyi kuma ilimi ilimin shine addini Allah ya sa kun gane shi sa Abdullahi ibn al-Mubarak yake cewa inna hadha al-ilma dinun wannan ilimin da kuke koyo addini ne fanzuru amman ta'khuduna dinakum ku duba ku ga wani irin mutum za ku koyi addinin ku a wurin sa da zaran kai kuskure ka sami mugun malami shike sai batar da kai ya nuna maka wasu abubuwa ga abin da Allah ya ce zama duk abin da kake yi ya zama saɓani ne na abin abin da Allah subhanahu wata'ala yake so kuma yarda da shi Allah ka tsare mana imanin Allah kuma ka ba mu ikon gyarawa yanzu ga abin ya ɗauki sabon salo kuma ko abin da ba a yi sai a fare za a kira mai ɗinki a kira mai kaza da kaza dama ita bida haka ce shi kanshi wanda yake kiretan ma zai zo ba shi da control a kanta kuma bai isa ya ce to mun mun fara abin nan ga tsarin ruwa bai isa ba hanya ce kawai ta bankaura da tsirkaniya da harka ce ta afantama a ji daɗi shi yasa ɗaya daga cikin magabata ina ganin ko imamu zuhuri ne yake cewa albid'atu ahabbu ila shaytani min al-ma'siyah ita bid'a shaytan ya fi son tafiye da sabon Allah kun san saboda me yace fa innal ma'siyata yutabu minha domin me sabo mutum yana iya tuba ma Allah ya daina yace amma wa innal bid'ata la yutabu minha ita bid'a ba a tuba saboda me wanda yake yin din yana daukan cewa yana aikata ne daidai ne so yana ganin ma Allah ma lada zai bashi shi yasa su wancananka haka imamu annawawi abin nan imamu suyuti ya yi ka mai sanda duk da yana da kurakurai irin nashi irin rubuce-rubuce na taimakawa su wancananka mabiya ɗariƙun sufa idan ke nufi yake cewa yana magana akan alwabu fil hadith yake cewa mafi sharrin masu ƙirƙiran ƙarya suna jingina wa Allah su ne suwa sufiyatu yace wa khay wa sharruhum sufiyatun qad wada'u yace mafi sharrin su sune mabiya ɗariƙun sufaye sun kirkiri ƙarirai kuma ma abin da zai baka mamaki muhtasibina al-ajra fi ma yad'u wai so suke ma Allah ya ba su lada akan wannan abin da suke yi din cikin da'awarsu haka ne haka suke ƙirƙirar abubuwa iri-iri-iri a jawo wannan a jawo wancan a jawo wannan a jawo yanzu dai wasu ƙarerai zaka ji wani malami ya dinga ɗauko isoshi na ƙarerai iri-iri an gani Allah ka tsare mana imani malin ya ci gaba da cewa wa rada'uhu da shayarwansa fi bani sa'adin a ƙabilar banu sa'ad a ifatu hadifatul fil ga tarihin abin da ya auku na shekarar giwaye كان سبب قصة كان سبب قصة أصحاب الفيل أن أبراهة بن الصباح كان عاملا للنجاشي ملك الحبشة على اليمن asalin kisan abin da ya faru a wannan shi kisan giwaye abrahata ɗan sabbah ya kasance gwamna ne ga najashi shine sarkin habasha wanda yake shiki shugabancin ƙasar yaman a wancan lokacin abin da zai baka mamaki shine a wancan lokacin kawai ba maganan wai yanki ɗaya kawai duk inda kaga kafi ƙarfin sarkin garin kawai za ka je ka bubbuge mutanen garin kawai su koma dole a koma a ƙarƙashin shugabancin ka jagorancin ka to harka ce ta jahiliya ne an gane wannan saboda a ƙasa guda yanzu zaka iya ganin wannan bangaren yana yana bin shugabancin wane ne can bangaren kuma yana bin shugabancin wane shugabancin wani mutum daban duka a ƙasa guda to zamani ne na maguzanci a wancan lokacin shi ne ci gaba da cewa ya kasance amilan kamar ka ce shi ne gwamna wata shi ne hakimi na ainihin wato shugaba na jashi wanda shi ne nan shugaban ƙasar habasha kuma shi ke shugabancin ƙasar yaman fara'an nasa ya tajahazuna ayyaman mausim ila makka sai ga mutane a kwanakin aikin hajji a kwanakin shekarar lokacin aikin hajji suna kama hanya suna shiryawa musamman suna zuwa garin makka شرفها الله الله قاربت درجة فبنى كنيسة بصنعاء وديقى هكا سيجي جنا ونكاتا تشوشي أقرن صنعاء شيني قرن صنعاء شيني أنسان كابتا لقصر يمن أيضا أنقاني صنعاء فسمع به رجل من بني كنانة فدخلها ليلا سيولي متنق بنو كنانة suwaye banu kinana ƙwarishawa an gani sai wani mutum daga ƙwarishawa sai ya samu labari cewa ana so fa kishinci ɗakin ka'aba gashin an gina wata coci ana son a dinga zuwa nan ana ibada a daina zuwa ɗakin Allah mai alfarma ɗakin ka'aba wanda annabi ibrahimu alaihi salam shi gina wannan ɗaki an gane wannan فدخلها ليلا سيدي شغل المريد للدري فلطخ قبلتها بالعذرة ليشغى سيكب كاشي مالا كما يدي بكاشن يرنغ ياباوا القبلة wannan cocin ka san kashin mulakanci kenan jahilci malam mutum ya kashi kuma ya ɗibi kashin da kansa yana yabawa a jikin bango kai Allah sai tarihi ko ana unguwa an yi wannan sai dai kawai dai Allah da ya kiyaye a lokacin dai ana harkar jahiliya haka ne an gina masallaci a zo a yaba a yi kashi a ce a yaba kashin a jikin bangowa wai saboda duka dai kada ya yi sallaci wa ya'aba Allah illa an yutimma nurahu walau kariha al-karihun an gane ko Allah ya sa mu dace Usman ya ci gaba da cewa falaqqa qiblataha bil azra al azra shine al ghaib sai ya dibi kashin da yayi a cikin wannan bayan kiba kashin sai kuma ya tsiba kawai ya dinga yin fenti a ina a gaban gidaje a gaban shi wannan ainihin wato coci kaga alamu ne mai na wulakantarwa da tozartarwa faqala abrahatu sai abrahatu yake cewa من الذي اجترأ على هذا وانيني يأيه كرفن هدي يزو يمن ونن تآتا أنقان ونن قيل سياقة شي رجل من أهل ذلك البيت أي ونمتني دقسم متانا قرند ونن لكن يجي سمع بالذي قلت يا جلا بارن أبن دكفلاني فحلف أبرهة ليسيرن إلى مكة سي أبرهة يرن إلى ألا شوالا ليتبس زيت فدوى غير مكة حتى يهدمها حسي يدي يا ربجي لكن كعبة وكتب إلى النجاشي يخبره بذلك سير متوى نجاشي تكردا ينا باش لابارن أبن ذي أي وتر فسأله أن يبعث إليه بفيلة بفيله سي أمر تشيشي ينيمي أتورو مثل جيوا يلسى أنت لو كنت بمغانا دواكيك هاوسو سوى صابي إسا جيوا يأتي هوا a madadin doki a madadin mai raƙumi sai ya hau mai sai ya hau giwa ce ya auka masa giwayensa wa kana lahu filun yuqalu lahu mahmud to yana da wani giwa sunan giwan mahmud lam yura mithluhu 'idhaman wa jisman wa quwwa baka taba ganin wata giwar da ta kai wannan giwa ƙarfi da girma da jiki ba ga ƙiba ga ƙarfi ga jiki malam fa ba'atha bihi ilayhi sai najashi ya tura masa da wannan giwa kuma ce toran giwa fa kharaja abrahatu sa'iran ila makka sai abrahata ya fito daga ainihin wato wannan wuri na yaman zuwa garin makka fa sami'at al-arabu bidhalika sai larabawa suka samu labarin haka فأعظموه ورأوا جهاده حقا عليهم sai suka girmama abin ka ce kai yanzu wani mutum yanzu ya ce zai rushe man ɗakin ka'aba inda muka aje gumakanmu da sauran abubuwa ai ba za mu yadda ba babu abin da ya fi dacewa gare mu illa mu yaƙi wannan bawan Allah mu hana shi zuwa ga ɗakin ka'aba ballantana ya zo ya rushe shi an gane suna ganin cewa haƙƙi ne a kansu su baya wa wannan ɗaki kariya فخرج ملك من ملوك اليمن sai wani sarki daga cikin sarakunar kasar Yaman sai ya fito yuqadu lahu zu nafar ana ce shi shi sarki zu nafar fa qatalahu sai ya sai ya yaki abraha fa hazamahu abrahatu wa akhadahu asiran sai abrahatu yayi yayi nasara akan sa sai kuma ya rike shi a matsayin birnin yaki ka san ƙarshen wulaƙanci kenan kana jagoran mutane a kashe mutanenka a ribace su kai ma a mai da kai bawa ka zamto ribataccen yaƙi faƙala sai ya ce ayyuhal malik ya kai wannan sarki fastabiqni khairan lak ka ƙyale ni ba tare da ka kashe ni ba to shi maka alheri fastabiqahu wa awsaqahu da haka sai ya kyale shi a raye kuma ya aminta da shi wa kana abrahatu rajulan haliman shi abrahatu din mutum ne mai taushin hali mutum ne mai haƙuri an gane wannan ai fasara hatta idza dana min biladi khaf'an sai ya ci gaba da tafiya har sai da ya zo wasu garuruwa da ake cewa khaf'an kharaja ilaihi nufail ibn habib al-khaf'an khaf'ami sai nufailu ɗan habib al-khaf'ami sai ya fito gare shi wa man sama'a ilayhi min qaba'il arab da waɗanda suka taru a wajen habib na ƙabilun larabawa faqataluhum sai suka yaƙi abraha fahazamahum abrahatu nan ma abrahatu yayi nasara akan su mun ji nawa rundunoni guda biyu فأخذ نفيلا لك سيئة نفيل ابن حبيب فقال له سيئة الشيء أيها الملك يا كيوان سركي إنني دليلك بأرض العرب نيزا نونا مكهنيا zuwa wannan garuruwa na larabawa ka je ka duk abin da za ka yi saboda ka kada ka kashe ni wa hatani يدايا على قومي بالسمع والطاعة kaga waɗannan mutane guda biyu to su ne mace makana akan mutane na wajen aji kuma a mana biyayya fastabiqni khairan lak dan haka ka kyale ni fastabiqni ka kyale ni an gani khairan laka zai zama alheri a gare ka fastabqahu nan ma sai ya kyale shi kaga sun zama sunawa su biyu ko wadai a can aka fara kamawa na'am duna fab ko yawwa daga nan sai aka zo kama wane nufail ibn habib sun zama su nawa sarakuna guda biyu sai ce waɗannan guda biyun su ne hannaye na ga mutane na wajen aje a yi da'a da biyayya kaga dukansu jagorori ne ce amma ni ma ka bar ni shi ya fi alkhairi a gare ka a ce ka kashe ni dan zan yi maka amfani sai ya kyale shi wa kharaja ma'ahu yadulluhu ala tariqi sai ya taho da shi yana nuna masa hanya falamma marra bi ta'ifa yayin da ya wuce ta garin ta'ifa kharaja ilaihi مسعود بن متعب في رجال من ثقيف sai wani mutum mai suna mas'ud dan mu'tab ya fito a wasu mutane daga cikin mutanen banu saqif fa qala lahu sai ce shi ayyuhal malik ya kai wannan sarki nahnu abiduk a ai mu bayinka ne wa nahnu nab'athu ma'aka man yadulluka naka mu abin da zamu yi maka shine zamu hada ka da waɗanda za su nuna maka hanya kaji shi wannan ma bai bari an tun da ya ji labarin abin da aka yi an ɗan kwakwaɓe waɗancan an ɗan babbige su sai ce to shi ba buƙatar sai yayi yaƙi an gane kawai kai tsaye sai mika wuya Na haka sai ba abarahatu su mutane su nuna masa ainihin wato hanya فبعثوا معه بأبي رغال مولا له سيتورا مسا ولم تنجتما أبو رغال وندا bararren bawa ne gare su fakharaja sai suka fita sai ya fita hatta idza kana bil mughammas mata abu rigal sai da yazo wani wuri yake ce ma mughammas sunan wani wuri ne yace makanun sharqa makka ala tariq al-da'if wani wani wuri ta gabashin garin makka ta wajen hanyar zuwa da'if على مسافة عشرين كيلا من مكة كما تفيا أي هو معوني أشرين daga makka an gane wannan bayan sun zo wannan wuri sai abu rigali ya mutu wa huwa alladhi yurjamu qabruhu shine wanda ake jifan kabarin sa an gane wannan eh وبعث أبرهة رجلا من الحبشة على مقدمة خيره في أبرهة يتور ونمتون لقد متانا حبشة واندشيني زي تفي أقبان وأنن ما هيا دواكيد جيوا ينسى زي تفتى الرسول أنقاني واندشيني جابورا وأمره بالغارة على أنعام الناس kenan yanzu an yi so garin makka da aka zo garin makka wane ne zai gangara cikin garin ya je ya rushe ɗakin ka'aba shi ne sai ya naɗa wani mutum daga cikin mutanen ina garin habasha cewa ya gangara garin duk wasu awakai da tumakai a gari a kama su a kawo abraha amma kun lura da kyau su ba mutanen garin bai kai masa laifi a karan kansu ko an ce mutum ɗaya ne kuma shi ya zo yin ɗakin ka'aba ne ba ya zo kama mai ba dabbobi ba ne amma dai harka ce ta jahiliya an gane wannan to da ya tura wannan mutumin zuwa garin makka fa jama'a al-aswad ilayhi amwal al-haram sai wannan komanda na sun suna al-aswad sai ya tattaro masa dukkanin dukiyoyin da ke haramin garin makka وأصاب لعبد المطلب مئتي بعير سوداك سيجي تترو عبد المطلب ككم من ظن الله يتترو مسا راقما هم بلا تريبيو كذا بما قلت يبني قرا كاني هو يوا ميجم إن قلت نعم من جبا eh garki ko yake ce garaka guda hudu ko da aka sai ya ɗebi garke har guda nawa dama garke guda nawa ake samu na ajadin hamsin ko wasu kuma ɗari ya danganta da yanayin garken ko girmansu saboda aka sai ya ɗebo waɗannan garke aka kama wa abin mutsari garken raƙumansa ثم بعث رجلا إلى أهل مكة sannan sai ya tura wa mutane garin makka da wani mutum faƙala sai ya ce abliyar sharifaha ku gaya wa manyan cikin wannan gari annani lam ati da qital ni fa ba na zo in yaƙe su bane bal ji'tu li ahdima albayt ni na zo ne ina sannin yi mai rushe wannan ɗaki an gane ya zo ne zai rushe ɗakin ka'aba an gane tofa me ya faru tun da ya faɗi wannan magana fanƙwalaƙa sai ya tafi faƙazi da abdulmuttalibi zalika sai ya gaya wa abdulmuttalibi wannan magana kenan wannan ka tura ya tafi na na'am ya tafi garin makka ya ji yayi ne ya je isar da sako sai abdul muttalib dama shine shugaba a wannan lokacin sai ya samu wannan labari aka gaya masa fa qala abdul muttalib sai abdul muttalib yace ma lana bihi yadani ma lana bihi ya jani yo ai mun ba mu da wasu mataimaka da za su taimake mu akan wannan yaki mana mu ai mu ma ba ruwan mu da shi sanukhli bainahu wa bain ma jaa dan haka mu ma ba za mu tashi ta rindina ba mu ma dai za mu tsama jikin mu ne mu koma gefe mu bar shi da abin da ya zo yi fa inna hadha baitullah domin wannan fa da kuke gani dakin Allah ne وبيت خليله إبراهيم عليه السلام كما جدا مصوين ألاني شين أن إبراهيم عليه السلام فإن يمنع فإن يمنعه فهو بيته ذاك إذا شيء ألا يكالي أبرها يروش وأن لكن تتأكد تتأكد ثاني ما نام بينهم كلمة عن جاهلية ما نام بارون الكيشي نقول أكي ألا يهاتوك أكلا نقاش ثم أظن duk da suna abubuwa na bauta da sauransu fa a wurin an gane wani jama'a amma duk da haka su a saboda kada na yake cewa ne kada kashin shanu ya shafe su ya ci a ɗaki dai ɗakin Allah ne wanda ya gina shi masoyin Allah ne shi ne annabi Ibrahimu alaihi salam don haka idan Allah da aka gina wa wannan ɗakin ya ga zai iya ba da kariya ya ba da kariya ya kare ɗakinsa an gane da ba to ya ci gaba da cewa ko fahuwa baituhu wa haramuhu ya ɗakinsa ne gidansa ɗakinsa ne kuma ɗakinsa ne mai alfarma ma'ana huruminsa ne abinda in ya ga dama ne zai iya mai zai iya bashi kariya tunda harabi na ainihin wato makka wa in ya khulu bainahu wa baina zalika in kuma ya ga dama ya kyale shi ya kyale shi da wannan rushewan da ya zo yi ya iya rushe wannan daki fa wallah abdul mutsayyi ce na rantsi da Allah ma lana bihi min quwwah ba mu da wani ƙarfin da za mu iya tinkarar rundunar wannan mutum a barhasan kaga mutane masu fiƙi kenan malam eh ka dinga rayuwa baka da lissafi malam an zo da abin da kake ganin ba za ka iya ba amma a ce ai wani ma zai taimake mu wani ma zai taimake mu bayan ka san kuma su ɗin ba lalai in ka je ka samu goyon bayan su ba an gane wannan dole ka zanto mai kan gado mai tsari a kafin da ya shafi gudanar da rayuwa an gani yace na rantsa da Allah mu ba mu da karfin tinkararsa ثم انطلق معه عبد المطلب الى ابرهه shi ka mu mutsalin sai ce maɗan saƙo kai mu je wajen abarhatun nan tare da kai wa kana abdul muttalib rajulan jasiman wasiman shi abdul muttalib ya kasance mutum ne mai jiki an gane mutum ne mai mene mai jiki mai ma'anin mai jiki yana da kiba kasan akwai cika mai ido sannan wasiman mutum ne kyakkyawa ka san wani lokaci kyau yana daga cikin abin da ke sa ake ba mutum fuska ya ko na fata an gane shi ne amanan wasim mutum wanda ke kyakkyawa ba shi da wata makusa a jikinsa kishinsa shi ne mene malam yusuf me kishin wasim ma arabta damim shi ne damim mutumin da yake mummuna lokacin man da Allah Thank you. don haka mutum ne wanda yake mai cika fuska mutum ne wanda yake kuma kyakkyawa ga shi da ainihin wato kimansa da kagansa babu alamun wahala tare da shi falamma ra'ahu abraha yayin da abraha su ya gan shi a'azamahu wa akramahu sai ya girmama shi kuma ya ya karrama shi ko haka zan faɗi a Hausa ya girmama shi kuma ya me ya karrama shi an gani ko mu ce ya kamba na farkon ne kambama sai zama ya kambama shi kuma ya girmama shi domin girmamawa na karamci shine ka sauki mutum wuri mai kyau ka ba shi fida mai kyau shine mene shine girmamawa ko yawwa shi kuma wancan na azamu shine ka ce ka wannan irin babban mutum mai sifa iri kaza mai mota iri kaza mai gida iri kaza wannan girman daban shi kuma girmama shi da za ka yi da bambanci ku ga bambancin yawwa فطلب منه أن يرد عليه مئتي البعير التي أصابها من ماله يجي كي أبرهك داو من دا راقما نائري بيو da kasa aka zo aka kame su aka kora su a nan faƙaru la abarahatu sai abarahatu yake da shi innaka kunta a'jabtani hina ra'aytuk shi wallahi ina ganin ka sai da ji ka mun kurjini ka burge ni ka ɗauki hankali na wa laqad zahattu fika sai da ji gaba ɗaya ina kau da kai gare ka ba na son in yi wani abu da cutarwa gare ka an gani kaga wannan shi ake ce mene kwarjini ma'ana da ya gani sai ya mar kwarjini don kana so ka samu kwarjini akwai yadda ake yi an gani biyu da ka kame bakinka biyu da ka kame gaɓoɓinka ya zama baka abubuwa irin na asha a gaban mutane ko cikin baki hira ko a ina ɗin da ka samu gefen kwata kawai ka tsuguna ka ce za ka yi fitsari abubuwa iri-iri ga shi nan ka tafiya kana sharki kana yadda ɓawon ko kana tafiya kana shan mangwaro kana ko kana shan rake ma da lafiyayi duk ba za ka samu wannan ba a same ka mutum ne mai kamewa mutum ne mai yin abin da ya dace Allah ka dace da mu to mutahi me ya ci gaba da cewa قال عبد المطلب با عبد المطلب بني عبد المطلب haka yake a larabci abdul mutsali sahabi mutsali yake shirima dan me na makwar jini qala yace ji'tu ila baitin huwa dinuk wa dinu aba'ik gani nai na zo wani daki wanda yake addinin ka ne addinin iyayenka ne yin bauta a wannan wuri wa sharafukum wa ismatukum li li ahdimahu kuma wannan wuri shine darajarku shine nan kariyarku abinda kuke karewa don ku sami girma a wurin sauran mutane kuma na zo ne fa da rushe wannan ɗaki falam tukallimni fihi amma baka mun magana game da wannan ɗakin ba baka hana ni ba wa tukallimni fi mi'atay ba'ir amma ka ne mun magana game da waɗannan raƙuman naka guda ɗari biyu kaji fa qala sai shi abdul muttalib ce shi ana rabbul ibli ni ne mamallakin waɗannan raƙuma shi ne ma'anarta rabbu anan ba mahalicci ba ubangida an gane yawa ni ne nan mamallakin waɗannan raƙuma an gane wal baitu lahu rabbun yamna'uhu minka amma shi kuma ɗaki yana nan ubangijinsa shine zai iya hana ka taɓa ɗakinsa kai ka ji fasama da irin na dattawa فأمر بإبله فردت عليه سيشي كي أداو مثل راء منسى أكداو مثل رسول ثم خرج عبد المطلب وأخبر قريشا الخبر سعد المطلب يتفي يفترك عند أبرحة يكي سيداو يبيع قريشا ولا باقي وأمرهم أن يتحرزوا في رؤوس الجبال يجي مثل قوة يجي حوسما دواتي ya makale a saman waɗannan duwatsun ya nemi wurin mafaka a saman duwatsu khawfan alaihim min ma'arratil jaishi saboda jin tsoro na waɗannan taron tawaga na ainihin suwa wannan rindina an gane wannan to fa fa'alu su kuma mutane suka yi haka kowa ya haye sama فأرسل الله طيرا جماعات سيكو ألا ننتاكي سي أيكو دوسو تارو نتنساي شيني جماعات gungu gungu ƙazunzumi na yi wato tsuntsaye masu yawa ma'a kulli ƙwa'irin hajarun min sijjil kowane tsuntsu ya ɗauko dutse kamar ka ce laka amma na wuta a ƙafansa an gani falam tusab tilka alhijaratu ahadan illa halaka ba za su taɓa jefawa wani wannan dutse na wuta ba face kai tsaye sai ya faɗi ya mutu an gane wannan wai fa kharaja baqiyatu haribina yatasaqaquna bi kulli tariqin sauran suna ganin abin da ya faru ga wasu tsuntsaye sun suna ta jifan su da ainihin wato duwatsu na wuta suna faduwa suna mutuwa kace kai sai suka arce an gani ba mu ce sai suka gudu ba gudu daban arcewa daban wanne ya fi wani galibi gudu akan yi shi dan sauri ne ka isa inda za ka je amma da ran ka ji kalman arcewa wurin bahaushe ya tsere ma abin da yake tsoron ya same shi gudu ne wanda baka shirya yin shi ba an gane saboda haka kawai sai sauran suka arci suna gudu suna faɗi ta kowace hanya wa yahlifuna ala kulli man halik suna faɗi suna mutuwa akan kowane irin turi da gangare wa ba'atha Allahu ala abraha da'an fi jasadihi to shi abraha ta kaga ai bai je garin ba ko ya je bai je garin ba amma sai Allah ya aika wa abrahata da wani ci wani ciwo a jikinsa faja'alat tusaqitu anamiluhu da ciwon ya kama shi sai zama yatsunsa waɗannan suna gutsuri ko suna faɗi yatsa kawai sai ya gutsuri sai ya faɗi yatsa sai ya gutsuri sai ya idan ka ce al'anamil su ne waɗannan yatsu an gani yawwa su ne waɗannan yatsu da kake su a hannun su ne anamil an gani to me ya faru hattanta ha ila sana'a je ta tafiya shi ma ya tsere har zuwa ganin sana'a sun halaka sannan ya mutu wannan cuta ta yi ne ta gama da shi idan za a kirga hannu a wurin tasbihi da me ake amfani ban ji ba waɗannan yatsu dama daman kuma waɗanne tun da an ci al'anamil kamata ya ka dinga yin haka haka ake kirgan an gani misali ba ma yadda za a yi kaɓata a cikin tasbihi in dai ba ka shiga ba da wani abin da misali ka ce subhanallah alhamdulillah allahu akbar ka yi nawa ɗaya idan ka yi haka ka yi nawa idan ka ɗaga wannan ka yi nawa goma idan ka yi ɗaya ka yi biyu kai uku ka ƙara da guda uku haka kai nawa talatin da uku shi ne an gamta su biyu isa malamin ke cewa ba maganin babu bukatar cewa sai ka sai ka yi carbi dole ko sai ka ja carbi dole mun gane wannan manzon Allah cewa ku dinga kirgawa bil anamil da yan yatsun hannunku yace fa innahunna mustanbaqatun don su ma za su yi magana a ranar alkiyama za su bayar da shaida. Allah ya samu gyara. Allah ya samu gyara. Eh.
Kowace tana da guda sun kawo wani samu ya ba da shaida.
Eh.
Ya zama talatin.
Ya zama talatin sai ya yi uku. Shi ma haka ne. Amma asali al'anamil shi ne ka kirga ‘yan yatsun haka. ka dunkule su haka sai ka buɗe.
Ya faɗa ya buɗe.
Eh?
Ya faɗa na ce ne Eh mana misali subhanallah alhamdulillah Allahu akbar subhanallah alhamdulillah Allahu akbar subhanallah alhamdulillah Allahu akbar mun samu nawa haka za a dinga in an yi haka an yi samu nawa biyar sai ka ce subhanallah alhamdulillah Allahu akbar ka samu nawa shida kana buɗewa haka ka samu nawa goma mun gane jama'a وفي هذه الحادثة نزلت سورة الفيل أولنا أبن لي أو كني ألا مدوك تنسركي يسوكر دا وتسورة سورة الفيل سورة الجيواي معجزة القرآن كان أقوي أقوي سوروري ما سونا دبوبي سونا دبوبي كو كمرمي وجبا kaga albaqara a wannan ƙwari ne ba dabba ba ne akwai dabba akwai ƙwaro ko yawwa kaga annamlatu ko annamlu kaga wannan menene ƙwari ne annahlu su ma menene ƙwari ne ba'uba ƙwaro ne ko yawwa har kuɗin cizo fa akwai ƙur'ani za ta hana haƙurin cizo da ƙwarƙwata akwai a cikin ƙur'ani karakan lau ga an rama ta siraji su ne na suke so da arafi فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل ما القمل قرقة غالب والضفادع دا مني قائل آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين لا سامحني وانا من شمكي با هو جماعة المهم الله سبحانه وتعالى يا بين ولنا وفي هذه الحادثة نزلت سورة الفيل أتكون حادثاني أكثر قدوة سورة سورة الفيل سورة جيواي الله أكبر ألا بهكمة يعني من جب لنا ها من جب لنا قارين قد أبنى الدب بيقول أنا guda biyu akwai albakara akwai mene sosun filu kaga duk waɗannan dabbobi ne manya an gane wannan na'am alam bismillahir rahmanir rahim alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil shin baka ga yadda ubangijinka yi wa mabota giwa ba ba za ce giwaye ba don Allah bai ce alfilatu ba ko alfilu ya ce shin ba ka ga yadda ubangijinka yi wa ma'abota giwa ba alam ya ji alkai da fi tablil ashe bai mayar da makicin su ya zama mai watsewa ba wa arsala alaihim tsayrun ababil ya kuma aiko musu da tsuntsaye ababil dodo dodo an gani an san dodo a akwai dodo akwai gungu me ma'anan gungu da hausa me ma'anan dodo tsuntsaye dodo suke yi ba sa yin gungu ku ka taba gani idan ka ce gungu shine a taro mutane jinjin a ringa tafiya ba tsari shine gungu idan ka ci kuma dodo shine za a dinga zuwa a haka ne sahu sahu a jiyar da juna eh ban ji ba rinjina to rinjina ce amma dai a hausa dodo an gani akan ce dodo dodo waɗannan sahu su zo su wuce waɗannan su zo waɗannan su yawa dan lokacin da muke zuwa su da muke yara lokacin da yi sarkin fatsa ne so in an sami kifi dama dodo ake yi sai ka ɗauki wannan ka soka shi a nan sai ka ɗauko wani ka bayan shi da shi sai a ce wani sunan shi dodo da kifaye an gani don haka wa arsala alaihim tsairan ababila sai ya aika musu da tsuntsaye dodo dodo tarmihim bi hijaratin min sijil suna su da duwatsuna na ƙonanniyar wuta an gane ku ƙonanniyar laka amma ta wuta ka san yanzu laka idan ka sa a wuta ya ja aka jefa mutum da shi me zai yi zai manne a jikin shi ne ya ci gaba da ƙona shi to kuma in ya manne in da Allah zai cinye mishi wani abu da yake daga kwan jiki ne shi ke sai ya faɗuwa ya mutu kamar yadda buda ke ke yi in ganin dutse zai faduwa amma ga laka ce amma me ƙonanniya an ƙona ta riga ta yi jawur da ka za ta iya fasa nama da shi kake zamanta a ciki Allah ka tsare mu tarmihim bi hijaratin min sijil suna jifa su da ainihin wato duwatsu na ƙonanniyar laka kaga duwatsu ne amma na ƙonanniyar laka Allah bai iya zance faj'alahum ka'asfin ma'kul sai ya sanya su suka zama so kaman karmami da aka ci kai kani Allah ne wata sun wulakanta koko ake daga jin karmami malam ka sani shi kara ana cin shi a tsari ne a ce an ci nan ana fara kai da ko daga kafa ko ta ina cin shi ake ko sai da shi karerewa yake ta ko ina haka Allah ya musu biji-biji ya karairaya su ya wargaza su gaba daya Allah ka tsare mana imani wa fi zalika al'am to a cikin wannan shekara ne wulida rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yawm al-ithnain aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a ranar litini eh ne wannan shekara yawmul ithnain ranar litinin don bahaushe ma ya ara ne a wurin balarabi litinin ko ya ci maka atanin duk dai ana ne ko a ce atanin ko a ce litinin an gane ko a ce alitnai ne litnatai ya ashara salailatan khalat min shahr rabiul awwal na darare guda goma sha biyu waɗanda suka wuce na wannan wata na nihin wato rabi'uni al-awwal na ga sai mu tsaya nan insha Allah ta'ala idan mun zo sai mu ɗora akan durusun ibar bayan mun gama sai mu shiga raba'u fi bani sa'ad insha Allah Allah ta'ala ya dace da mu za mu tsaya yin saboda akwai ɗan dabdala da ya kamata bi game da ma cewa shin wai yaushe ne asali aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam menene ya farin jaya a wurin malamai cewa sha biyun ce takwas ne ashirin da biyu ne bakwai ne a uku ne duk wanda manganin ba akwai su ka ɗauka babu su ne suna nan akwai su na? a shi dai wannan watan da aka haife shi kuma ran litinin din amma kwanakin an yi saɓani shin a litinin din ta faɗo ne a ran takwas ga wata ko ko sha biyu ga wata ko ko ashirin da biyu ga wata ko ko bakwai ga wata ko ko shida ga wata koko koko koko a'a dama suna da suna da watannin tun kafin zuwan musulunci kuma suna kiransu da waɗannan sunayen muharram safar rabiul awwal rabiul thani jumada al-ula jumada thani har zuwa ƙarshe eh Eh dama galibi amma za ka zo ka ji wace magana ce ta farin jaye ma a maganganun malami za ka zo ka ji so kawai dai samun sabuwar cewa akwai sha biyu ga wata shi kenan ba ɗauka sha biyu eh Allah ta'ala ya samu dace in za mu dakata abin da muka karanta daidai Allah ta yi tarayya cikin lada wanda wani kusuri Allah ta'ala gafarta mana bukatun alkhairi Allah ta'ala ka biya mana Allah ka dace mu domin da akhirin duniya ta lahira akwai rashe-rashe da aka yi a wannan unguwa tun daga kan matar marigayi malam sani arramma zuwa kan su ainihin wato baba na gulu wanda Allah ya mashi rasuwa shi ma da ainihin wato matar alhaji iliya mai keke da dai sauransu hatta ma nan muna akwai karamin yaron sa wanda ya sayo da safi illa kai jana'izar sa shi ma muna fata Allah ta'ala ya ji gansu ya gafarta musu baki daya Allah ta'ala ya haka hukuncin su baki daya shi kuma wannan jariri ko karamin yaro Allah ta zanta ne ceto ga iyayensa Allah muke roƙonka ka dace nan da akhirin duniya da lahira سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته